الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alƙasa'idul wuturiyat ƙasidodi wayanda suke wuturi wato mara la'akari da kowane a misra'i na baiti na ƙarshe yana ƙarewa da baitoci ashirin da ɗaya da shi yasa aka kira ta alƙasa'idu alwuturiyat wadda ta shahara da wuturiya a yau sha tara ga watan shawwal jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu tashi a shafi na uku yake cewa liwa'uka ma'qudun bi izzi ummuhu liwa'uka ma'qudun bi izzi ummuhu faqum فقم ليرى شانيك جاها يقمه مقاما عظيما ذو الجلال يتمه أعد لك الحوض الذي من يؤمه ويشرب منه الشربة ليس يظمأ لقد أطنب المداح في كل مشهد فكل بليغ معجز القول منشدي وما بلغوا وما بلغوا وصفا ولا بعض مقصد أخلاي من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ نبي تعالى فوق حضرة قدسه وخاطبه حتى استطاب بأنسه ترقى إلى ترقى إلى السبع الطباق بجسمه أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه فكيف المدح من بعد ينشأ مدحت رسول الله مدح إصابة له راحة تهميك وكف سحابة شريف منيف شاكر ذو إنابة أمين مكين مجتبى ذو مهابة جميل جليل بالغيوب منبأ لواؤك معقود wato tutarka kai annabi sallallahu alaika wasallam ma'aqudun abin ɗaurawa ce bi izin tare da wata irin ɗaukaka ko buwaya ya ummuhu wadda wannan ɗaukaka ta game wannan tuta gaba ɗaya wato tutar annabi sallallahu alaihi wasallama ta daraja da matsayi da allah maɗaukin sarki ya bashi to shine ya ce a ɗaure take an ɗaure ta tare da buwaya da izza wanda wannan buwaya da izzar ta game wannan tuta ɗin gaba ɗaya wannan duka bayani ne na matsayi da kuma daraja ta shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa wasallam. Faƙon saboda haka ka tsayu liyara shanika domin mai aibanta ka ya gani da idanunsa jahan ɗaukakar da Allah ya baka matsayi wanda Allah ya baka ya gummuhu wanda zai lullube shi da bakin ciki domin duk sanda mutum yake aibanta ka ko yake adawa da kai to duk sanda ya ga wata baiwa ko wata daraja a tare da kai sai bakin ciki ya kama shi sai ya shiga wata irin damuwa wadda za ta lullube shi maqaman aziman wannan matsayi ne wanda yake mai girma da Allah madaukin sarki ya baka a wannan sifa ne na jahan eh faqum li yara shani ka jahan maqaman azima saboda haka ko ya zo sifa ko kuma ya zan badal na shi jahan din eh sai zan ko kuma ya za a tafi bayani wato menene jahan sai ce da kai maqama wani irin matsayi ne aziman wanda yake babba mai girma zul jalali ma'abuci girma tare da shafi al-man'ut asalin zancen allahu zul jalali amma sai aka shafe al-man'ut shine al-mawsuf lafzul jalala sai ka kawo sifa shine nazu to wannan a larabci ya halatta akan iya shafe al-mawsuf sai a kawo sifa sai a kawo na'at a shafe na'ati a kawo a shafe man'ut a kawo na'ati saboda haka zul jalal na'at ne man'ut ɗinsa mahzuf Allahu zul jalali Allah ma'abuci girma da daraja yutimmuhu zai cika maka wannan daraja din ko wannan matsayin uidda am an yi tanadi laka gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam alhauda wata irin korama wasu sun ce shine baharul kausar wato korama ta kausar wadda Allah ya bashi wasu ce akwai ɗayan kame a shiga aljanna shine ake kira alkausar ko kuma alhaudu suka ce kuma akwai ɗayan shi ma a aljanna wanda shi ake kira alkausar wasu kuma sun ce a ɗaya ne alkausar huwa alhaudu daga alkausar alkur'ani ya zo da shi inna a'tayna kalkausar shi kuma alhaudu ya zo a hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo cikin al-muwatta ta Imam Malik da sauran littattafai yake cewa za a gargadi za a kore wasu irin mutane daga koramata ba za a bar su su sha koramata ba har an daga sallallahu alaihi wasallam ya ce zan yi magana dan me da za a kore su innahum ummati ai su al'ummata ce sai mala'iku su ce da shi innahum qad baddalu wa ghayyaru ba'daka ai bayan ka bar duniya sun canza hanyar ka sun canza addinin ka sun caccanza abubuwa hmm so da ka ghayyaru wa baddalu sun canza sun caccanza abubuwa sai annabi ce to fasuhqan fasuhqan ƙarin nesa nesa da su wanda yana cikin kitabul muwatta to shi ne yake cewa a nan allazi wannan ƙorama ɗin man duk wanda ya ummuhu ya nufi ya sha ƙorama ɗin akan ce amman rajulu eh ila kaza ai kasar ila kaza wata wajaha ila kaza daga nan ne aka samu al'imam ma'ana al'imam shine al-qasid mai nufin wani abu an fahimta bil hamza duk da kamata ya kawo shi da da hamza kawai alif mai hamza ba sai ya kawo wawan ba don wannan rubutu ne na musafi na alkur'ani shi kuma rubutu alkur'ani ba a kiyasinsa kamar yadda al'imamu suyuki yake faɗa wal khattu fil mushafi la yuqasu ba za ka ce rubutun da aka yi na alkur'ani in ka zo rubuta wasu wani larabci wanda shi ba ƙur'anin ba ne kuma ka ce ka dinga amfani da irin tsari na alƙur'ani ba a ƙiyasa rubutu alƙur'ani wannan tauƙefi ne an gane yawwa yadda ake yadda kaga ƙur'ani a rubuce to haka ake rubuta shi to shi yasa nan madadin ya ce man ya ummu sai kawo alif mai hamza sama sai kawo wawan mai hamza to wannan tsarin alƙur'ani malamai ba su karɓe shi ba ya ce wa ya sharabu ya sha minhu daga wannan ƙorama ɗin shirbatan gabata ya ce sharbatan domin lafazi na shirba ala wazin fi'ila ya dullu alal hai'a amma lafazin shar ya dullu ala fa'ala ibn malik yana cewa wa fa'alatun limarratin ne ne yake cewa baitin yana son ya kuce na wa fa'alatun limarratin ka jalsatin ya ce wa fa'alatin lihai'atin ka jalsatin idan aka ce jalsa an gani zama ɗaya kenan idan aka ce jilsa hai'atul julus siffar yadda aka zauna an gani in ka ce sharbatun to sha ɗaya sharibtul ma'a sharbatan na sha ruwa sha ɗaya amma ka ce sharibtul ma'a shirbatan na sha ruwa siffar shan ruwa to wanda kuma a nan ba shi yake nufi ba kamata ya ce wa ya sharabu minhu shar sharbatan ko ya sha ruwa kurbi ɗaya laisa ya zama har abada baya sake jin kishirwa ba zai koma jin kishirwa ba fishe sa suka ce wannan ya nuna kame a shiga aljanna ne domin an shiga aljanna wannan dama Allah ya yi bayani irin ni'imomin da Allah ya tanada ga kowa haka aljanna ba magana wani ishi kowa ya wani sauran fishe sa suka ce nan kamin a shiga aljanna ne Allah zai ba annabi wannan korama laqad haqiqa atnabal mudda'u المداح جمعي لنا مديح المديح شيني من يبو تو المداح ما سيبو ga annabi sallallahu alaihi wasallama laqad atna ba haqiqa sun yawaita ko ina ka je zaka samu mai yabo ga masu yabo ga annabi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin su Hassan bin Sabit irin su Abdullah bin Rawaha wa kamantansu sun yi ta yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka bayan wucewar sahabbai kowane karni ya zo to akan samu masu yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yabon annabi ba laifi bane abinda malamai suka ce abba asu ga sifan tashi da wasu sifofi waɗanda ko na kaskanci ne ko na tawaya wanda za su iya bayuwa zuwa ga rage ma annabi matsayi to kaga yabo bai sa bai zan yabo ba ya zan suka ko ba haka ba ko kuma ka sifanta annabi da wasu sifofi na ubangiji irin yadda wasu ke yi to wannan shine abba a gamsu da shi amma ka yi da annabi bima huwa alaihi ko fihi da abin da shi annabin yana a kansa wannan babu komai kowa zai iya yi za ka yi da larabci za ka yi da hausa za ka yi da kowane irin yare amma dai a kiyaye ƙa'ida iri wannan shi ake bukata to shi ne ya ce laƙad atnabal muddahu haƙiƙa masu yawan yabo ga annabi sun yawaita al-itnab shine yawaita abu faɗaɗa abu fi kulli mashharin a cikin kowace irin mahalarta duk inda wuri yake na taro to sai an samu masu yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun faɗaɗa yabon gare shi fa kullu baligin a wata nuskan bi kulli baligin da ba'u an gani akwai nuskan da ake kawo shi da ba'u sai zan jarin wa majrurun muta'alliqun bi mashhad sai zan bi ma'anar ma ai ma a kulli baligin tare da kowane irin mai fasaha dan shi yabo in ba kana da fasaha ba ba ka iya in dai ba fasahar mutum ta yi ƙarfi sosai ba to sai ka ga in ya ce shi ya bi abu sai ka ga lalata shi ma zai fa kullu baligin ko kuma dukkanin wani mai fasaha mai balaga ya ce albalaga shine malamai suka ce mutabaqatul kalami muqtadal hal shine maganarka ta dace da halin da ake ciki shi ake kira balaga ma fasahati alfazihi wa wa tarakibi sannan kalmomin naka kuma su zama da fasaha ya zan ba su da wahalar fada kuma babu abin nan babu ainihin saba ma ka'idodi na nahau da sauransu to wannan ana ce mishi fasaha ya zan duk sanda za ka yi magana to sai ka kalli halin da ake ciki maganan nan ta dace ko ba ta dace ba kamar za a yi aure an gayyace ka walima sai ka je kana wa'azin tashin kiyama laisa laka balaga ke da ko ko ka zo kana wa'azin mutuwa kaga ai ba shi ya kamata ba akwai mawdu'ai da na'am yana da kyau a yi wa'azin mutuwa amma a kalli hali ko yanzu sai a sai ka yi nasiha kan abin da ya dace da abin da ake ciki ko ba haka ba haka ya kamata to ko kuma ne ya gina sabon gida misali ya zo ya ce ka kai mai addu'a ko ka sa albarka sai ka zo ka kama mai wa'azin mutuwa ce to gaskiya ne ma nasiha wanga gida da ka gina ba cikin za ka tabbata ba kaza kaza kullu haza lai zarbe balaga babu balaga ciki ko a yanzu kamata ka faɗa mai ƙa'idodin zama gida da abin da zai tsare gidan daga shaidanu da makamantansu duk da ya kamata kenan wanda zai yi aure ka karatar da shi ƙa'idodin rayuwa aure ko aure ibada ne da makamantansu haka ya kamata to almuhim duk maganar da za ka yi ta dace da hali shi ake kira al albalaga an gane ko to shine yace fa kullu baligin dukkanin wani mai fasaha mu'jizul qawli mai gajiyar da mutane da zancensa wanda zai zo da zance sai kaga ya gajiyar da wasu da za su iya fitowa su yi irin wannan zancen da in mutum ya kai adibi sosai to za ka ga magana sama ta rabanci idan ya kera magana to samun ma wanda zai yi irin ta koya kwaikwayon ta akwai wahala munshiri wanda yake rera baitoci shine munshid to kowane bagire kaje za ka samu masu yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dukkansu wa ma balagu wasfan ba su kai ga iya bayanin sifa guda ta manzon Allah ba duk taron wayannan muddahu duk abubuwan da sun ka faɗa sifa kwaya ɗaya ta annabi ba su iya faɗan haƙiƙanin ta ba sai dai misali kina wannan ya nuna annabi ba karami bane ya ce wala ba'da maqsidi kai ko sashen abin nufi ma ba su zo da shi ba ya ce akhillaya ya ku masoyana bi hasfiya in nida ya ku masoyana man yuhsi wa zai iya kiyaye madiha muhammadin hmm? yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zai iya kiyaye ya faɗi duk abin da yake yabo ne ga manzon Allah babu shi sai ka kaɗan kwatanta ka yi naka ƙoƙari sai ya ce wa fi marhihi a cikin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama kutubun akwai wasu irin littattafai tuqra'u da ake ta karanta su minallahi daga Allah in ka karanta taura akwai yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka karanta al-injil akwai yabo ga annabi hmm saboda haka ba sai shi annabi ba sai da ya zo duniya sannan aka fara samun masu yabonsa ba littattafai da ma Allah ya saukar ana karantawa ciki suke da yabo ga annabi ya ce nabiyun wani irin annabi ne ta'ala ya ɗaukaka fauka hadarati kudusihi saman hadarar wato fadar Allah mai tsarki al-Qudus shine tsarki shine lokacin da aka yi mi'raji da shi aka hau da shi har zuwa saman bakwai har zuwa al'arshen Allah wa khatabahu kuma Allah ya yi magana da shi sallallahu alaihi wasallam hatta staqaba har sai da shi annabi ya ji dadin bi unsihi da maganar da ubangiji yayi da shi annabi sai ne ji dadin wannan magana to wa Allah zai magana da shi ba zai ji dadi ba hmm alaihi gare shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yace taraqa annabi ya hau bi jismihi tare da gangar jikinsa ila sab'i tibaqi zuwa sammai bakwai abinda ya sa ya ce bi jismihi saboda akwai masu cewa a mafarki ne aka yi mai irajin gangar jikin tana tana duniya to wannan kuskure ne saboda haka da rayuwar annabi da jikinsa gaba ɗaya aka yi mai iraji da shi wannan shine as-sahih kamar yadda ya faɗa a nan sai ce ga tambaya ta ban mamaki ayyum dahu yanzu ana yabon man wannan da asnal ilahu mahalici Allah ya yi yabo gare shi bai nafsihi da kansa mutumin da Allah ya yaba da kansa yanzu yana bukatar wani ya zo yabe shi ba ya bukata ko ba haka ba domin mafi kolin yabo shine Allah shi yabe ka da Allah ya yabe ka to magana ta ƙari saboda ga masu fahimta yaban annabi ba daidai bane ba haka abin yake ba yaban annabi ma musahabi ne gani waya daga cikin alamomi wanda ke nuna cewa kana son annabi da dai a yi shi da ka'idodi ba sai an yi kiɗa ba ba sai an haɗu ana amfani da sauti ɗaya ba wannan duk wasu abubuwa dai da aka shigo da su to sai a bi yadda shari'a ta tsara sai a koma ai su san sanu sun yi amma ba a ga sun yi wannan tsari ba kenan shi ya nuna ba addini ba ne bi nafsihi alaihi Allah ya yabo da kansa a kansa fa kaifal madhu to ta yaya za a samu wani yabo kuma yunsha'u da za a kirkiro min ba'du bayan yabon Allah ai tunda Allah ya riga ya yabo shi ke maza ta kare madahatu rasulallahi mala ya ce na yabi manzon Allah madha isaba kuma yabo na kariya yabo ba na cin mutunci ko zubar da kimarsa ba lahu rahatun annabi yana da tafin hannu wannan ta ake kira raha annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tafin hannu tahami da take kwararar da alkhairi tana zubar da alkhairi ka wakfi sahabati da kasan girgije na zubar da mamakon ruwa to annabi sallallahu alaihi sallama haka idan yana son ya baka alkhairi wannan ishara ce akan yawan kyautar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ba marwaci bane ya daga cikin yabo shine a ce kana da yawan alkhairi ko sharifin annabi sallallahu alaihi sallama sharifi ne mai daraja munifun annabi maɗaukaki ne shakirun annabi mai yawan godiya ne zu ina batin ma'abuci mai da lamari ga ubangijin sani aminun annabi amintacce ne makinun annabi ma'abuci kima ne da daraja mujtaba abin zaɓi zu mahabatin annabi ma'abuci kwarjini ne shi yasa ba wani ɗan adam da zai iya haɗa ido biyu da annabi sau biyu babu shi saboda haiba da ka hada so ɗaya to baka iya koma na biyu haka sahabbai sun ka faɗa jamilun annabi mai kyawun jiki ne da hali jalilun annabi mai girman daraja ne sannan munabba'u annabi ana ba shi labari bil guyubi da abubuwan da suke na gaibi al'umurul gaibiyas Allah yakan baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya so ya sanar da shi a ta annabi ya zo ahala ishirakin ga ma'abuta shirka su abu jahal su abu lahab da sauransu fa abu tsala dinahum annabi ya lalata addininsu na bautar gumaka wa fuzna mu al'ummarsa mun samu babban rabo bihi a dalilin aiko shi me yasa lamma arafnahu mu da aka turo shi sai muka gane shi muka yarda da cewa manzon Allah ne dunahum amma su kafirai suka suka ki ba su gane shi ba shi yasa suka ki imani da shi duk wanda ya gane annabi ya tabbatar da cewa rasulullahi ne to dole ya yarda da shi ya imani da shi fa ummatuhu al'ummarsa sallallahu alaihi wasallama kari ahsanallahu aunahum hakika Allah ya kyautata taimakon su amanin shi annabi aminci ne li ahlil ardi ga mutanen ƙasa mutun lokacin da halla bainahum annabi ya sauka halla bi ma'ana nazala lokacin da ya sauka bainahum tsakanin su bihi a dalilin annabi yadfa'u Allahu al'azaba Allah yake tunkuɗe azaba wa yadra'u kuma ya kawar da ita kaga nan ma ya ka madadin ya kawo alif mai hamza sai kawo mai hamza shi ma duk wannan kuskure ne rubutun qur'ani ne kamata yayi wa yadra'u sai ya kawo alif mai hamza sama ala mukhlisan shin babu wani mai ba za a samu wani mai ikhlasi ba ya da'u da zai yi addu'a ya roƙi Allah bi khalasi qalbihi da ikhlasi a cikin zuciyarsa asallahu akwai fatan Allah madaukakin sarki an ya shfiya ya warkar bihi a dalilin wannan addu'ar farata ko farta karbin wato bakin ciki wanda yake mai tsanani duk sanda bakin ciki ya samu mai tsanani to in aka samu mai addu'a kuma zuciya tana cike da ikhlas to insha Allah Allah zai yaye wannan bakin cikin falawla du'a ai ba dan da addu'a ba ma kana Allah bai kasance ya aba'u yana kula bil khalqi da halittun duniya ba addu'ar da muke yi muna roƙon Allah madaukin sarki yana karba yana yaye abubuwa yana ba mu lada to shi yasa shi kuma Allah maɗaukin sarki yake kula da mu kamar yadda ya faɗa da kansa kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'uku hmm mun tsallake ko to fa ya ayyuhal asiku ya kai ba abuci saban Allah almuqirru wanda yake ya yadda da bi zambihi zunubinsa ala ko to ka saurara fada'u inda ka riga ka yi tafargaza ka roƙi Allah Allah mai yiwa fata Allah la'alla ne dama ka kan iya ce la'alla ka kan iya ce Allah duka yana da lugat an gani Allah mai yiwa Allah maɗaukakin sarki ya jima'una bihi ya haɗa mu da manzon Allah a gidan aljanna to shi ne falaula du'a'u ba dan da addu'a sai aka shafe hamza saboda wazanin ya miƙe sai ce falaula du'a ba dan da addu'ar da muke yi ba ma kana ya'ba'u Allah ba zai kula da bil khalqi halittun duniya ba nabiyul huda annabi ne na shari'a adhal fuadu zukata sun zamo yuhibbuhu suna son shi duk zuciyar da kaga tana kin annabi to ba zuciyar kwarai ba ce faman zara hudu wanda ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ziyara da sunan bauta da ibada da neman gabara to la shakka babu kwankwanto zambuhu zunubinsa a yi gufaru za a gafarta masa saboda ya yi ibada faya madihan ya kai mai yabon man fihi wanda fihi a kansa azzama rabbuhu ubangijinsa ya girmama shi a'id madhahu ka yawaita ka maimaita yabansa domin innal quluba haqiqa zukata tuhibbuhu suna son annabi sallallahu alaihi wasallam tunda suna son shi ko an yawaita yaban ba za su kosa ba ba za su gaji ba sai ce bi awsafihi ba suna suna son manzon Allah bi awsafihi a dalilin sifofinsa tujila sannan ana yayi su zukatan izahiyar ta su da'u lokacin da suka yi tsatsa idan zuciyar mutum ta yi tsatsa to in ana son wannan tsatsa ta gushe to ai ta karanta mai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce jala'u fuadi yayewar zuciyata ya hudatu ya ku masu gargada raƙumma hafisukum ko ina ganin kuna gaugawa da yawa liqabri rasulillah domin ku je ku sadu da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama fahwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma shi Allah madaukakin sarki mugesukum zai agaza muku zai yaye muku damuwarku qadimukum qadimukum wato magana ku tada qadilan zali haƙiƙa ta yi daɗi gare ni wa hadisukum maganar kuma ta yanzu ta yi daɗi gare ni ahibbatana ya ku masoyana ya ku masoyanmu tibtum kun ji daɗi wa ƙwaba hadisukum sannan maganar ku kuma ta yi daɗi sai ce fala iwadu babu wani abin musanyawa da zan riƙa ankum daga barinku wani yana magana ne da wani ayari da suka haura kuma za su kai ziyara a madina ga annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne su ma yake magana a kansu cewa ya ga suna gaugawa su tafi a hankali wannan tafiya ta su ai tafiya ce mai albarka tafiya ce mai daɗi ya ce shi baya da wani abu da zai iya zama madadin da zai riƙa a madadinsu su sun fi mai komai ya ce kuma walar sauru bai da wani hankuri ko ya tsara'u da zai bijiro masa na hankulin wai rabuwa da su bai iya ba ba wani hankuri hankuri da zai iya bijiro masa na ya rabu da su so da haka ya kamata su tafi tare da shi to duka wannan yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka sai mu takaita da ana son a dinga haddace abubuwa kai ma in ka sha yaban ka koshi kai ma sai gaje ka tsara naka mai yiwa a dalilin wannan sai Allah ya gafarta maka laifukanka ka ba ba laifi ba ne yaba annabi zai zama laifi sai in an kauce ma shari'a insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته